إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci ne tarin albarka lokaci na tafsirin maluna alkur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna wannan sura mai albarka suratul baqara sai dai ce nuna manta aya ta nan kwana.
86 eh jana za ta shi 87 kenan 86 aka kwana za ta shi 87 to yawwa shi ne na rasa ruwa to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون to har yanzu da yan uwa idan ba gashiya ba har yanzu ayoyin nan ba sa gushewa ba su gushe ba suna mana bayani ne akan bani isra'ila yanzu a waɗannan ayoyi da aram ya karanto ayoyi masu girma Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da su irin nau'i na ni'imar da har yanzu da yi musu ya daɗe su a kai amma ina kamar dai da kusan halinsu in an musu ni'ima to kuma suke kafircewa suke kuma ƙara ta'addanci ma da sabon Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake al'adarsu saboda haka su kuma sakawa da mummuna suke in amsa alheri sai su saka da mummuna to har yanzu ma kuma saka yace zasu yi wa Allah da mummuna akan ni'imar da ya musu sun kafirci wannan ni'ima ita ce Allah ce wala kad atina Musa kitaba hakika mun bai wa annabi annabi Musa mun ba shi littafin at-taura ya zo da shi at-taura nan domin shiryarwa ne a gare ku rahama ne da jin kai da tausayi amma wa kafaina min ba'dihi bi rusul bayan kuma annabi Musa ba mu bari ba sai muka biyo bayansa da sauran manzanni muka aiko manzanni a gurbinsa wannan ya tafi wannan zai zo kenan wannan sai tunatar da kada ma ku ce a ai an manta tun daga nan Musa shikenan yanzu abun ya sha ruwa a'a sai muke turo da manzanni a kusa da kusa da kusa da kusa suna ƙara tunatarwa in ma kun manta waɗancan sai su tunatar daga cikin waɗannan manzanni da muka biyo Allah ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat sai muka bar wa annabi Isa dan Maryam mu'jiza wadda ke karara dalla dalla wadda ke nuni akan cewa annabi ne da kun Allah subhanahu wata'ala manzon Allah ne ba kuma dan Allah bane ba wa ayyadnahu bi ruhil qudus sa'annan kuma muka karfafa mishi gwiwa da kuma ruhi mai tsarki ruhul qudus din shine jibril waye qudus din Allah shine al-qudus saboda haka shi malaika kuma wannan ruhin Allah subhanahu wataala ne ma'ana daga Allah subhanahu wataala yake afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum amma sai dai kash yahudu tun lokacin da manzo ya zo musu da duk abin da ransu wanda ba ta so ransu wanda bai musu daɗi ba ya ku bani Isra'il, tun lokacin da aka zo muku da abin da ba shi kuke so ba, istakbartum, wa fariƙan kazzabtum, wa fariƙan taktum. Duk lokacin da manzanni suka zo muku ya bani Isra'ila da abin da bai yi daidai da son zuciyarsu ba, istakbartum, mana sai ku yi girman kai daga ƙin bin wannan manzo, daga ƙin yin ɗa'a sai ku ƙaryata shi. fariƙan kasabtum wa fariƙan taktulu wani ɓangare ku ƙaryata su kai wasu ma annabawan kashewa kuke kuma bayan duk kun san waɗannan gaskiya ne sai Allah subhanahu wataala yanzu ya ci gaba da bamu labari game da yahudin da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma Allah subhanahu wataala zai bayyana mana batan su da kuma koyi ga kakanninsu akan wannan hanya wannan tafarki ta lalace ta saban Allah sai Allah subhanahu wataala ce ni
wa qalu qulubuna hul bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun Allah subhanahu wataala ce wa qalu qulubuna gulf su yanzu waɗannan yahudawa da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an musu wa'azin an tunatar da su kuma sun san abin gaskiya ne amma sun kibi to me faru me sanya ba za ku bi gaskiya ba qalu qulubuna guluf suka ce a'a ai zukatan namu ne a rufe zukatan zuciyar tamu ce ba ta iya kiyayewa ba ta rikewa ba ta hardacewa saboda haka zuciyarmu ba ta rike abin da kake faɗa ya Muhammad ma'ana mi anan suna so su nuna masa tabbas cewa dai su dai ba za su yi imani ba zuciyar ba ta da gurin da imani zai shige ta sai Allah subhanahu wata'ala sai raddi a kansu sai Allah ta a'a balla anahumullahu bi kufrihim a'a ba zancan zuciyar bace ba a rufe ba zancan zuciyar ce ba ba ta rikewa ba a'a sai dai tsinuwar Allah ce la'antar Allah ce ta tabbata a gare su saboda mi saboda kafirci saboda bishirewa saboda shayayya saboda taurin kai Allah subhanahu wataala sai tsine musu ya la'ance su to saboda haka ba yanda za a yi hasken imani ya ratsa zuciya saboda haka sun kare faƙalilan ma yi uminun saboda haka ɗan kaɗan ne daga cikinsu waɗanda za su yi imani ko kuma ɗan kaɗan ne daga cikinsu waɗanda za su yi imani ko kuma ɗan kaɗan ne wanda imani zai shiga zuciyarsu saboda haka zuciya ta riga ta ƙeƙashe saboda bijirewa ayoyin Allah subhanahu wataala sai Allah ya tsine musu sai Allah ya ce mu walamma ja'a جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين saboda haka a nan malamai suka ce fa kalilan ma yu'minun ma'ana 'yan kaɗan ne suka yi imani wasu ba suka ce a'a ma'ana imanin ka imanin nasu ne ɗan kaɗan kamar yadda suka sace a tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil ma'ana san su imanin shashin littafi su kafirce ma shashi sai Allah ce walamma ja'ahum kitabun min indina min indillahi musaddiqan lima ma'ahum Allah ce yayin da littafi ya zo musu da hukun Allah subhanahu wata'ala shine alqur'ani mai girma wanda muka safkar da shi ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine manzon karshen zamani musaddiqan lima ma'ahum wannan littafi alqur'ani yana mai gaskata littafin da yake tare da su ma'ana yana gaskata at-taura wa kanu min qabli yastabtihuna 'ala allazina kafaru kafin kuma zuwan alqur'ani kafin zuwan wannan annabi na ƙarshen zamani sun kasance suna fatawa da wannan annabi 'ala allazina kafaru ga waɗanda suka kafirce ma'ana akan makiyansu ma'ana suna neman taimakon Allah suna neman nasarar Allah subhanahu wata'ala akan makiyansu albarkacin wannan annabi na ƙarshen zamani to ina suka samu labarin kaga anan da kansu sun karyata kansu kenan suna da tabbas hakika kenan sun tabbatar da tabbas Allah ya musu bayanin siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kawai kiyawa ne suke saboda dabi'a su girman kai dabi'a su kafirci dabi'a su jayayya dabi'a su gashi nan dai ta'addanci Allah subhanahu wataala ke cewa kadiba fa sun ci moriyar annabin amma da annabin ya zo sai suka kafirce falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi yayin da Allah ya aiko wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama waɗanda sun riga sun karance shi a cikin attaura sun riga sun san shi a cikin littattafan su attaura injila zabura duka Allah subhanahu wataala ya musu bayani akai sun san da wannan abu amma mi kafaru ma'arafu kafaru sai suka nuna sam ba san maganar ba sai suka kafirce zai kafirce wannan manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka fala'anatullahi 'alal kafirin tsinuwar Allah la'antar Allah korewa daga rahamar Allah subhanahu wata'ala ta tabbata ga kafirai saboda haka masu bushirewa dokokin Allah subhanahu wata'ala kenan waɗannan yahudu tsinuwar Allah subhanahu wata'ala ta tabbata a gare su tun da kau haka ne bi'isa mashtarau bihi
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضبه وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم تر da abin da kawunan su ta saya mana tir da wannan masanya tir da wannan kasuwanci nasu ka dau gaskiya ka bada a baka bata ko kuma ka dau bata wannan kasuwanci bai yi bari biri ba ba fama rabi hat tijaratuhum wa ma kanu muhtadi wannan kasuwanci bai yi riba ba kuma ba su kasance ba cikin shiryayyu yaushe kai ana neman shirya a watsar da bata da samo shirya kai kuma ka dauki shiryar ka bada ka dau bata wannan abu yayi muni shi da Allah ce bi isa mashtarau bihi anfusum tar da abinda ransu ta zaba musu an yakfuru bima anzalallah su kafirce wannan alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya sabkar baghyan dan tsabar hasada don tsabar girman kai don tsabar huzunu bakin ciki da keta kawai an yunazzil Allah min min fadlihi ala man yasha min ibadihi wai me yasanya Allah subhanahu wataala ya sabkar da falalarsa wahayinsa akan wanda yake so ya zaba ma'ana su sun saba ana zaba daga cikin su ana kawa yanzu da cikin kuma sai Allah ya zabo daga cikin larabawa kuma a cikin larabawa ma sai Allah subhanahu wataala ya zabo maraya kuma ya bashi ya girmama shi to hasada sai ta ƙara kuluwa huzuni ne da bakin ciki da su suna nan sun shanya baki wa kamar mai kiran habu a kasuwa suna jira eh suna jira wai annabin yazo daga cikin su saboda haka sai Allah ya canza system sai aka canza frequency yanzu kuma annabin sai ya fito daga cikin larabawa to shikenan kuma sai suka ce to ba sani ba ai magana ƙarya ce ai abun ba haka bane ba kun ga kuma hasada ce da keta amma hoda suna cin riba shi suna ce muna nan su har gori suke ma laraban ƙureshawa suna ce suna ma laraba gori ko suna nan muna nan akwai annabin zamani zai zo bayyana zama haɗu da ku da shi mu yaƙe ku mu ƙasƙantar da ku mu bautar da ku ai kaza ai kaza da sauransu ana nan kawai sai ga annabi ya bullo don kuma annabi sai fito daga cikin laraba kawai shi kenan yanzu suka ce ai kuma ba haka ba shi bane ba kun ga shine bakayan min inda an fusi hasada kawai me ya sanya to ya zaki da waɗannan mutane ka diba duk ɗarrukan manzannin da Allah su wanta rayu ko daga cikin su wani wannan ƙwal sai tsone musu ido tol ɗin nan kawai ɗare musu ido dan bayan kuma sun san gaske ne wai mi an yi na zila lahu min fadali ala me yasa ne Allah su wanta rayu sabkar da falalarsa ga wanda yake so a'a sai abin da suke so kamar Allah bawansu fa ba'u bi ghadabin ala ghadab Allah su wanta lace ko suka koma da bakin ciki akan bakin karin bakin ciki akan bakin ciki bayan Allah su wanta ya yi fushi da su ya tsine musu walil kafirina azabun wahim Allah su wanta lace kafirai suna da azaba mai tsanani kuma azabar ma ta walakanci ta kaskanci saboda kafircewa Allah subhanahu wataala saboda girman kai da hasada da kuma sakayya ta mumuna da alheri ma'ana a musu alheri su kuma su saka da mumuna to saboda haka Allah subhanahu wataala zai kaskantar da su zai walakanta su to haka ma insha Allah a yanzu ma karshen zamani insha Allah lokacin kaskantar su da walakanta yana zuwa sun cika nasu sun ce ya rabar su insha Allah a lokacin sai Allah ce ni wai za kila wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfurun ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين تو الله سبحانه وتعالى تكبر بيناتي وإذا قيل لهم آمنوا آمنوا بما أنزل الله إذا أكتشف ku yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar na alkur'ani ku bi wannan manzo kuma kun tabbatar da wannan alkur'ani yana gaskata abin da yake tare da ku qalu nu'minu bima unzila alaina to ai ba sai mun imani da alkur'ani ba abin da aka sabkar mana ya ishe mu imani da shi ma na mu a taura ta ishe mu kada mu imani da ita ba sai mun imani da da da da, da alkur'ani ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafircewa abin da yake bayan sa wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum al-hali shi kuma al-qur'ani gaskiya ne kuma yana gaskata abin da yake tare da su yayi daidai maganar sa aqidar sa tayi daidai da aqida take cikin al-qur'ani duka bayanai yayi daidai da abin da bayanan da yake cikin al-qur'ani amma an ce su yi imani sai su ce a'a su ko imaninsu da at-taura ya ishe su to ga amsa kun ga wata kun ga wani irin tanulat da suka yi ko ma'ana wata irin patinash an ce musu su yi imani da alkur'ani kamar da gaske sai suka ce a'a mu ai attauran mu ta ishe mu tunda ai ba dai shi ma littafi ne da Allah ya sauka to mu ya isa mu zan mu imani da abin da Allah ya saukar ka kamar da gaske kamar masu gaskiya to amma gashin da Allah zai kama su sai Allah ce Ƙul fali mataktuluna an biya Allah min ƙabli in kuntum mu'mini. To ga tambaya, in hadda gaske kun yi imani da attaurar, da gaske ku mutanen kwarai ne mumunan ne to me ya sanya kuke kashe annabawan Allah kafin zuwan alkur'ani kuma attaura tana nan kuma attaura ta hana ku kashewa attaura ta ce kuma ku yi imani da su to amma kuma sai kuka bishirewa attaurar kuke kashe annabawan Allah kuma kuka kin imani kenan eh har da gaske imanin naku da gaske ne na da attaura to ai da ya sanya da kun imani da alkur'ani da kuma bai kamata ba a ce kun kashe annabawan Allah subhanahu wata'ala inda gaske ku mumune ne ashe kun ga yan ta'addani ta yanda kai da lalatacce to yana da baki abin da zai faɗa kadiba sun bullo ta nan Allah subhanahu wata'ala sai ya bullo musu wai in baki ya sa abin da zai faɗa to bai sa abin da za a maida mishi ba wasu yanzu sun suna gani kamar yanzu a dibara suke ce a to mu shi kenan ba sai mun imani da alqur'ani ba mu a tauran ma tunda dai da gon Allah take to ai mun imani da to in har da gaske da kun imani da ta to me sanya a taura ta hana kashewa kuke kashe annabawan Allah kuma ku kin imani da su bayan haka ma Allah ce wala qad ja'akum
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ga kuma wani ƙarin bayani Allah subhanahu wataala ke ce a kun ce kun yi imani da taura to kuma me wanda ya imani da tauran ne yake kashe annabawan Allah wanda ya imani da tauran kuma shine yake gujewa addinin Allah subhanahu wataala a a kun ga anan Allah subhanahu wataala ya kareta su ga kuma ƙarin hujja in da hadda da suka kuke kun yi imani da taura Allah ce wala qad ja'akum Musa bil bayyinati ai haƙiƙa annabin musa annabinku ya zo muku da hujjoji ma'ana ya zo da taura ya zo muku da dalilai hujjoji karara akan cewa manzo ne da kun allah subhanahu wataala ku bauta wa allah shi kadai sun mattakhasum ijlan min ba'di wa antum zalimun amma daga gusawar annabi musa zuwa miƙati wajen allah subhanahu wataala na kwana arba'in kafin a je ko'ina sai ga shi kun manta wai kuka riki ɗan barike ya zama muku Allah kun manta da Allah da ya cece ku daga masifa da kamu na fir'auna kun manta da Allah zuwa da da ya tsaga ku je ku kuka fice wai amma kuma har kuke cewa annabi Musa ija Allah na ala ta kamala mu'amila Musa ka sanya mana Allah abun bauta kamar yadda waɗannan suke da abun bauta bayan sun tsallako teku har suna cikin wani abu sun zo wani gari sai suka taba mutanen garin suna bautar gumaka wai sun waye suka ce wa annabi Musa mu samu da wani abu bauta kamar da wadannan suke da abu bauta dan Allah ku da kuke da Allah ku da kuke da zahiri kuka ga abin karara abin da Allah ya muku ya ceto ku ga halaka karara teku a gaban ku makiyi a bayan ku amma Allah subhanahu wataala ya halaka shi ya hudda ku ya tsiratar da ku wai kuma ku ce kuna neman wani Allah ya ku wani ya ce muku ma ga wani Allah ba ba ku ya kamata ku fara kashe mu taban ruwa to wa amma suka ce a sanya musu Allah وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون an san aron Allah saka da alheri Allah subhanahu wataala ke bayyana a wannan ayar yace fa hoji ba bayan an tsallakar da su ba kawai suka zo suka tarda wasu suna bautar gumaka wasu ma sa musu Allah annabi Musa yace kai ku da mutane ne masu jahilci ku da mutane ne yan ta'adda yau shiga ubangiji zahiri kuma ta kuwar ku zo ku duka neman wani abu daban bayan an yi haka kamar da gaske ashe kamar sun yi imani ashe ba su mutu ba shi ne da suka je inda aka ajiye su annan musa ya ce to zai je yi kaji da ubangiji kafin ya zo ashe ba su dangana ba shi ne suka nemi suka yi dan mana wa shi ne suka yi abin bauta kina ku diba wannan wata irin zuciya ce wannan wasu irin mutane ne wannan to saboda haka Allah subhanahu wataala ce in har da gaske ne imanin ku na gaske ne to yaushe za ku bar Allah bayan annabi Musa ya zo muku da gaskiya kuma kun ga yadda aka Allah ce ku sun matakan su mun injila min ba'dihi bayan ya tafi mikati kawai shi kenan sai kuka rike dan mu rike abun bauta wa antum zalimun alhali kuna masu zalimtar kawunan ku wannan aiki da kuka aikata aiki ne wanda yake mummuna na sabon Allah subhanahu wataala hada Allah da wani tsara ko kuma shi ne wanda zaku ce kuna da imani a ina imani kun ga anan duka Allah subhanahu wataala ya karyata su ya kunyata su ku tsararru ne ko basu da kunya dan su yi ƙarya duk wanda ba komai ne ba su sai Allah ce
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين to har yanzu dai ci gaba da bayanin ta'addancin yahudi har yanzu Allah subhanahu wataala zai faɗa mana musulmancin su ta'addancin su da Allah subhanahu wataala ta'addancin su a bayan kasa warware alƙawari dan kai alƙawari da yahudu kai aikin banza saboda haka ba zai cika maka ba gashi kanshi Allah subhanahu wataala sun yi alƙawarin kuma sun warware to in sun warware alƙawarin Allah to nawa kuma zai saura shi da Allah subhanahu wataala zai bayyana mana anan irin alƙawarin da suka warware na Allah a cikin at-taura suka bayyana cewa sun karba za su yi da amma suka dawo ga kafirci suka dawo da sabon Allah subhanahu wataala suka bauta wa dan mari'in koma bayan Allah subhanahu wataala sa'adin kuma suka yi ƙarya suka raya cewa ai su wasu wurin Allah subhanahu wataala sa'adin suka ƙara zunzura wata ƙarya suka ce ai aljanna khalisatan lahum ai ta su je kawai ta su ta su ta musamman banda sauran mutane babu wanda zai shiga ba su ba bayan haka ma suka ƙara adawa da mala'ikun Allah subhanahu ta'ala tsarkaka akai ma babban dan adawar su shine mala'ika jibril bayan haka suka kafirce wa annabawan Allah suka kafirce manzannin Allah subhanahu ta'ala kamar dai dai yake sha'anin a cikin lokuta da yawa aka saki shi ne Allah subhanahu ta'ala ci gaba da bayyana mana wa iz akhazna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur har yanzu ka tunatar da bani isra'ila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da muka tawa alƙawari alƙawari mai ƙarfi a gare su alƙawarin akan cewa za su yi aiki da abin da yake cikin attaura amma da attarar ta zo saboda haka suka ce a tattar su ba san wannan magana ba ba za su yi aiki da ita ba akai akai akai da su suka kiya Allah ce warfa ana fauka humudu sai da muka daga dutse a saman su dutsen turisi ne aka ɗauke shi aka ɗaga ɗaga shi sama gashi suna ganin sa ƙarara ya rabu da ƙasa kuma yana saman su saboda haka aka ce ku zuma a ce na kuwa ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi ba da wasa ba ku riƙe ku yi aiki da shi wasma'u ku shi ku yi ɗa'a ku karɓa qalu samina wa asaina amma ku yi da tsaye mun ji amma mun ki mun ji mun saba maimakon na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir sun mai suka ce samina wa asaina mun ji mun saba mun ki ba mai ha da Allah to da Allah da ne hutu ba ba wa ushribu fi qulubihim al-ijl Allah subhanahu wataala yake cewa aka cuɗanya kansu ta zuciyar san bautar malaki san bautar wani Allah ga Allah wasu ba su bauta wa Allah ba kawai dai su bauta ma wani abu zuciyar kawai su dai zuciyar Allah ne ba ta so ba za ta yi abin da Allah ke so ba za su bauta mishi ba saboda haka bautar ɗan malaki ta shiga zuciyarsu bi kumrin saboda sababin kafirci saboda sababin bijirewa girman kai ta'addanci kulbi sama ya amurkun bihi imanu tun da wannan abu da zukatanku ko imanin ku ke raya tun da wannan imanin na imanin da zaka bar ubangiji ma'alici rayayyen sarki al'adu al'ayyuhu wanda la ta akuzu sinatu wala nau Allah da gyangyaɗi baya kama shi kamar bar- barzana barci Allah da yana jin ka a duk inda kake Allah da rayayyen sarki ne baya mutuwa amma ku ajiye ku ɗauki abu mataccen abu wanda baya ji baya gani kai tun da wannan imani na ku in kuntum mu'minin in har ma kuna da imani ma'ana tun da wannan son zuciya na ku abin da kuke rayawa kuke ganin cewa shi ne imani ba imani ba ne ba saboda haka kafirci ku bar shi guda kwa hanya amma ina suka ce minki sai Allah ce mu
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala ke cewa qul in kanat lakum darul akhirati inda Allah khalisatan min dunin nas yanzu kuma martani ne za a bada musu akan kirkiran ƙarya da suka yi cewa aljanna ta su ce ta su kadai saboda haka babu wani dan adam da zai shiga aljanna in ba su ba saboda haka saboda su aka yi ta laifin ma da suka yi wa Allah laifin kwana bakwai za a yafe musu za su dawo su shiga aljanna to shi ne sai Allah sauta har yanzu Allah sauta la zai karyata su sai Allah ce kul in kanat lakum darul akhirah faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan tutiya da kuke yi wannan abu da kuke faɗa cewa aljanna ta fice ku kadai saboda ku aka yi ta kuma babu wanda zai shiga aljanna a duniya in ba ku ba in har da gaske ne wannan magana da kuke faɗa lakum darul akhirah inda Allah khalisatan min dunin nas cewa gidan aljanna naku ne ku kadai abun Allah subhanahu wataala banda sauran mutane fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin saboda haka ga magana guda daya ku yi begen mutuwa ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in har kun kasance da gaske ne domin ita ni'imar lahira ba yadda za a daidaita ta da ni'imar duniya ni'imar lahira ba ta karewa idan mutum ya shiga aljanna to shi kenan har abada ba ku zancen karewa kaga amma ni'imar duniya ba tana karewa in mulki ne zai kare a ce to shi kenan mantarka ta kare ko a ce an maka kudeta ko ba ka ba in kuɗi ne nawa masu kudi suka karye suka zama tsiyaka kaga na kariya ko ba ka ba in wani fasu da aka baka wani matsayi ne minista ne aka maka wani dj ne aka maka wani mine ne ta wata rana zaka gace wanda shi da tsohon dj ne in ma ba ce ka ba to akwai regret kana ci kana da zaka fita daga gidan gwamnatin zaka fita daga gidan bariki zaka fita da wannan motar duk gwamnati kayan gwamnati ne ka ajiye ko ba ka ba kaga ashe yana kariya ni ma duniya tana karewa ko kai baka kare ba ko kuma kai ka karewa ka barka to amma ta lahira ba ta karewa ita idan an same ta to alhamdulillah ai dama abun fata duk da kaji ana tsoron mutuwa ga baki da dan ba san me za a ji a tarda a can ba idan mutum yana da tabbas cewa aljanna ne wallahi yau ma ban hujja yau ta mutum ka zauna ma a bata ma sauran rayuwar ta ka zaka yi kuma ka rasa aljanna to aka ce ga aljanna yau ma a tafi dama rashin sanin dama rashin tabbas ne ba in ka mutuwar dole sai a mutu ba to sai aka ce da aljanna yau a tafi wai mai yalo ma ta a shigar ruwa barantana da mai kanto ma ta a shigar ruwa barantana mai yalo dama abin da ake gogo gudu ba a san mai hukumar ba sai aka ce da aljanna yau ma a tafi to saboda haka to ku kuma ce kuna da garanti aljanna ta ku ce ku kare special sauran mutane ba za su shiga ba وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى Mm.
تلك أمانيهم Mm.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allahu akbar Allah saka lalle ko ce aljanna ta kuce ba mai shiga aljanna sai mai rubi saboda haka to tunda ta kuce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa musu abu guda kai ko a yau ma ko ayi go mangar mutuwa fata mana mauti saboda ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin inda gaske ne domin ita aljanna ba a shiga ta sai an mutu ita sharadin da ne duk wanda ka gaji da aljanna to sai da mutu ita sai an mutane shi da ta to kun ce ta kuce kuma kuna son ta to shi kira ku yi burin mutuwa sa'annan kuma ni'imar aljanna ta fita lahira ta ta fita duniya saboda haka ashe kuma ga wani ƙarin bayani har yanzu ku yi burin ta ku mutu ko ku yi wata mutuwa dan ku je ku samu wani aljanna in kuntum sadiqin in har da gaske ne domin ba yadda za a kwatanta a daidaita ni'imar duniya da ni'imar lahira kenan wanda yake da tabbas in cewa aljanna ta shi ce to sai fatan da shi haɗu da ita to ga amsa abin Allah subhanahu wataala ba su da amsa sai Allah ce walan yatamannahu abadan ma qaddamat aydi wallahi kadiyas walan kan Allah sa lan ya kawo ba malam ba har abada wallahi bai hude ba zai maka fatan mutuwa ba sun fi kowa bala'in son rayuwa ba abin da suka zana a duniya irin mutuwa mutum babbayin da suka yi gidan ƙasa duk saboda mutuwa su tsokolo da sun tsokolo sai a yanar ta ce kuma a shiga ƙasa to yanzu mutuwa ce zata ta zasa haccen ƙasa in sha Allah da lokacin ta yayi duk wannan wannan kayan da aka sa da aikin banza ne ita mutuwa in ta zo abu abin da ke mata shamaki in ka je kwale in kwalle presidential kafin ka isa get get get kafin ka je wajen inda shugaban ƙasa yake jet daban-daban ko masu tsaron daban-daban ba ma iri ɗaya ba sai ka wuce wannan jet na 'yan sanda gaje na 'yan jandarma gaje na 'yan bilis gaje na 'yan sojoji gaje na 'yan ofisi duka suna kuma ko inda kaje kowace sai maka tambaya kamar kaso lafiya izini aka baka waye aka baka da sauransu to amma duk da wannan kyatkyatkin ba mutuwa ta je ta shiga cikin fali da ta dauki shi president a cikin fali duk ta tsallake waɗannan masu gane da je ta tatta shi a cikin fali ne a cikin ɗakin shi ta roke shi to ashe kuka don sun wannan wannan mai agaja gidan kasu teran ta aikin banza ne kafin lokaci ne yanzu da lokacin ya zo shi ke na ta jaga to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce bai hutu da inda kake mai hudu ya hunda san rayuwa saboda haka ba sa san mutuwa ko da kadiba yadda sai su ba da mutum ɗari ridon ɗan kasu don a ba su ran mutum guda ko mutum biyu ba haka suke ake ta wasan yau tsakanin su da falastinawa ko a ce da ɗan hamas sai su a ce musu to ana san ɗan kaso ɗari da wani da wani da wani su kuma kawai zai huce mutum biyu ko uku ba sun yarda su ba da sauko wannan yan wannan su su mutu sai su ba da su ma su ma palestina sai ta kama sai a ce sai an kawo sai an ba da su kaza da sauransu saboda ba su mutuwa wallahu alimun bi zalimi domin Allah subhanahu ta'ala masani ne da azzalimi ya san halin da suke ciki da yahudi baya son mutuwa har abada kan kudi dole mutuwa kan dole shi sai Allah ta yi ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم
shi بالظالمين ne aka karanta wa layi kamar nan ba abadan har abada ba yi hundu ya hudu ba za su yi fata mutuwa ba a shaidu da babban fata mutuwa a shekar ya mutu ka samu aljanna kana fata kuma ka ce ba ka ce ba ai da hudu saboda haka bi ma ka mata aiki saboda sun san abin da ga hannayen su da gabatar zaluncin da suka yi ta'addancin da suka yi barnar da suka yi a bayan ƙasa zagin Allah da suka yi kai abubuwan yana da yawa su kansu ba su fata su je su karɓi wannan sakamako wallahu alimun bi zalim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga azzalimai saboda haka ya san zaluncin su saboda haka ba su yi fata sai Allah ce ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الأحمر Mm.
والله بصير بما يعملون Allah subhanahu wataala ke faɗa mana wani hali da bamu sani ba ne ku sai Allah ce wala tajidanna hum ahrasan nas ala hayati wa min allazina ashraku wallahi la mutasal Allah ce kun ga yahudu da yahudu ya bi ka tsananin kwaɗayin rayuwar duniya billahi da zai inda za a ba shi rai dubu shekara dubu a ƙara musu wata dubu wallahi da yahudu yana so wannan shigan nan Allah ce wallahi zaka same su a can a harasan nasu sun mutane kwaɗayi alal haya ala hayat mana akan rayuwa wa minan da zina shirku kai har ma sun fi mushrikai tsananin san rayuwa saboda ne sun san su idan suka mutu wuta ce za su ci ba su da wata makoma ba da wuta sun gama batawa sun bata da wannan a lahirarsu saboda haka sun da sun ba ya wani ahadu lauyi amur alfasana allah su wani tana ce bai wuce zai dinga batar da za a ba shi shekara dubu bai mutu ba wannan yana so amma allah ce wa mako bai mu za a zihi min al'azab al'amma amma bai san ba cewa tsawon mutane shekaru tsawon rayuwa in an ba da su ba sa iya nisantar da ke daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala shine muzahasa ba sa iya nisantar da ke daga azabar jiya da aka bara in dai an kare ne to aikin banza an kare a ita ka a ce ba a kare ne a ce dindinin ba mutuwa to shi ke amma in dai an ce maka an ba da dubu to aikin banza sai sun kare dubu malam bahaushe ke cewa zara ɗaya ba ta barin dabu ba ta barin dabi zara guda ba ta barin dare ko ba ta ba ana zara na zara wata rasa san babu malam da ta'ali ne ke cewa walau ishta alfan sun ma alfai ba da fala budda min yawm tasiru ila kabar yace da za a baka shekara dubu kuma a ƙara maka wata biyu shekara dubu biyu wallahi yace wata rana sai ka je kabar in dai ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi wallahi gudun sai sun kare a ƙara maka wata dubu kuma sai sun kare ai matsalar in ji an sa kai an sa an kayyade to shi ke to saboda haka Allah ce wannan tsawon shekar wannan tsawon shekarun da za a ba su bai ne san da su daga azaba ba zai hana ba Allah ya musa azaba zai hana su ba wuta ba wallahu basirun bima ya'malu domin Allah subhanahu wataala bai sun kayowa ne akan ayyukan su ma'ana ya yi ittila akan ayyukan su saboda haka zai musu sakayya akan saboda haka sai aikin kirki ba banda barna da ta'addanci shi ne to saboda haka kuma Allah subhanahu wataala zai musu sakayya akan wannan ta'addanci da barna da suke yi shi sun ya fara ba sa son mutuwa ba sa son tafiya lafiya saboda sun san inda za su ja ba mai kyau ba ne ba makoma ta samu wata musu kyau ba sai Allah ce
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
Allah subhanahu wataala kuma ga wani abu har yanzu ƙarin barna akan barna su yahudu suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi yana da ma'ana abokin kawo mushi wahayi saboda kowane annabi yana da wanda yake zo mushi da wani face mala'ika ya zo masa to kai muhammadu waye naka mala'ika waye naka abokin wanda yake kawo maka wani shi da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu jibril shi ne yake kawo musu ta ce ayya jibril ta ayin jibril makiyanmu jibril ban da maganar yanzu a yaƙi a kashe a yi kaza ba abin da yake zuwa da shi yahudu suka ce dama ko mika'il ka ce kaga shi mika'il yana zuwa da rahama shi aka wakilta da ruwan sama da rahama da waye da sauransu dama shi ne damun bika kan ya ce kuwa amma jibril jibril kan wanda ya in ɗaya daga jibril to ya kama batun yaki batun a kashe wani ba tulu an kusa ku za ni kun an ɗin da ku inda ba ni kun faɗa ba ne ku inda ku wata ruwa ba ne saboda haka mu jibril matsayin mu ne saboda haka tunda kai shi ne abokinka ya ga da mu da kai babu zancen imani kai kamar da gaske jibril ne ya hana su shigo ba haka bane ba ko matsiyata ne ba za su yi imani ba to amma duk da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bai da martani ba da amsa sai Allah ce kul man kana aduwan jibril Allah subhanahu wataala ya faɗa musu yace faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasance makini jibril ne to saboda haka fa innahu nazzalahu ala qalbik duk wanda ya kasance makin jibril ne to shi ma makin Allah ne Allah ma makin shi domin Allah shi ya zaɓa ya turo maka shi wa inna hu nazalahu ala qalbika bi iznillah domin jibril shi Allah ya turo shi da alqur'ani wahayi na alqur'ani ya zo da shi yake karanta maka shi a cikin zuciyarka sa'an kake rikewa kake ma mutane bayani kuma wannan alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da yake gaba da shi na da littattafan sama su attaura su injila ba ya karyata su kuma abin da yake suka faɗa shi ma alƙur'ani ya gaskata wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma sa'annan alƙur'ani shiriya ne kuma albishir ne ga mu'minai baki daya yana musu albishir da aljanna cewa duk wanda ya bauta wa Allah subhanahu wataala duk wanda ya wa Allah da'a duk wanda ya kokari ga sakamakon shi gidan aljanna man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa inna allaha aduwwun kafir wanda ya kasance yana kiyayya yana gaba da waliyan Allah masoyan Allah kana gaba da malaikun Allah alhalin bayan Allah ne nagari waɗanda Allah ya yi su la ya asuna Allah ma amara mu yaqulu da ma'lumun ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su na bin abin da Allah ya umarce su wa rusulihi sa'anan wanda ya kasance makiyi ne ga manzannin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko su ya turo su dan su bayyana muku wahayinsa su bayyana muku dokokinsa dalla dalla dan ku samu shiriya ku samu takawa sai ku ce ku makiyan ku wa mika'il kuma duk wanda ya kasance makiyi ne ga mika'il to wannan mutum ya zama kafiri dan adawar Allah subhanahu wata'ala wa inna Allah aduwwun kafiri Allah ma makiyin kafiri saboda haka duk wanda yake adawa da Jibril duk wanda yake adawa da masannin Allah duk wanda yake adawa da Mikail to ka sani kai ma kan Allah yana adawa da kai makiyin Allah ne kai domin su kuma masoyan Allah ne domin Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da masoyina to ka sani na yi shela ya iya fito na fito da ni da shi ka cira su wanda zaka yi iyayya zaka yi adawa da shi sai masoyin Allah ma'ana ne masoyin Allah wanda yake wa Allah da'a da biyayya wanda bai saba ba umarnin Allah mai da'a ga ubangiji ka ce kawai ko kai ne shi ka tsana wa iya ka dau da wannan ka dau dau kama kanka wannan dalaba ba ma'ana yanzu adawar da Allah ce saboda haka Allah subhanahu wataala shi zai kare masoyinsa to saboda haka tunda kun ce da Jibril makiyin ku ne to yanzu adawa da Allah ne kuke ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ce
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Yeah. So, done.
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Allah subhanahu wataala yanzu bayan ya ci gaba da ambata mana irin abin da zuciyar Yahudu ta kunsa irin abin da Yahudu suke a kai na cewa cikin zuciyar ba ta da kyau kawai ka gan shi in ka gaba Yahudu ya maka dariya to ba yanda aka iya ne saboda haka an ka karfin shi kafin in ka ga yana maka haba-haba yana maraba da kai yana nuna maka muna da soya to wallahi kawai bayan da aka iya ne an bukarfin shi amma duk lokacin da kafiri ya samu dama na cutar da musulmi to wallahi ba su wasa da ita shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce la ya'lamu kuma khabala wa duma anitum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfiju sudurahum Allah subhanahu wataala ce wallahi ba za idan suka samu dama to ba sa takaita muku barna kadibar dauloli da aka yi na musulunci suka zauna cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin alkawari amma da daular musulunci ta karye saboda haka da suka samu dama jibayar da suka magarukan musulmai suka share yanzu ka diba andalus spain sai ka ce musulunci bai taɓa zama a wurin ba sun share suka kashe suka yi mugun wadatanci da suka samu dama amma musulunci ba haka da musulunci ya kaba daula a'a ma'ana ma alkawari har ma akwai kafirin alkawari wanda ba a taba su inda musulmi ma zai taba su to ya yi nufi amma su ba haka wani ba ta ba a makwabtanmu ma lokacin idan aka ce maka yau musulmi yake shugabanci zan ƙasar ta zama lafiya amma daga lokacin da kafiri arno ya samu shugabancin to kashi kuma ana ta kashe shi a yi fada a can a jos a yi fada a kaduna a yi fada a yi ina a yi kaza duk kai suna ta tsokana amma ɗan musulmi ne za a zama lafiya su dama ɗaya suka samu wasu wasa da ita to amma dai ga musulmi shi kuma ya samu wannan dama ba wa an ce wulaƙanta su kawai juna a sai gagarwa addinin sa aiki sai gagara biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ji mutum yana tsoro yana tana tsantsan addini ka har ma daga musulmi bai so ma a nuna mishi a nuna shi ma a ce musulmi musamman irin kasar mu ta Nijar da shugabanninmu na 'yan siyasa ko 'yan barikin sai ga shi mutum abu wa abin kunya ne ma mutum ya nuna shi musulmi in zai yi disko ko ya yi bisimilla ko ya ta abuzi ko ya ta kalma ba ta larabci shi abin kunya ne ko ba ba yi ba sai da Allah shi wani bala ya kama da wasan addini sai ga su disko ma za a ce an bude shi da abuzi billahi shi ta nauce ta kuwa da ci gaba da isa da yi yanzu ko wani hutu da Allah subhanahu wata'ala ya sanya aka samu ƙorin ƙarshe na ramadan ƙorin mai falala za a yi shi a cikin nutsuwa da da safe za a je a go a fere kwal ana ta gangaɗi madan tana gangaɗi yara suna gangaɗi a rasu mushe na gangaɗi yara na gangaɗi abin ya zama dole ba da kariya amma su kaji su Allah subhanahu wataala ko bayan Allah na Allah subhanahu wataala ta ya ba su tunani da basira suka ce a zo a yi amtsi a bauta wa Allah ban asali ba na ba ya ta rogo ba zai ta rogo mu zo bauta wa Allah to wannan kai ma ya isa ba Allah godiya mu su godiya mu musu addu'a Allah subhanahu wataala ya tsare su Allah subhanahu wataala ya kare mu su ya dauka mu su ya kara ma musulunci izza da daukaka to saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna mana kafiri duk lokacin da ya samu dama to ba zai dama da kai musulmi da kake sarki da addini ka kuma shi bai jin kunya ya bayyana addininsa yanzu su zarga a cikin su fasto ya fito ya zama ya ce yana takarar gwamna ko yana takarar kaza shugabancin kasa amma ba zan wajen arna wasu masu kan shi suna cewa bai dace ba bai yi kaza kaza ba amma sai musulmi mu musulmi da malami ya fito ya ce zai yi siyasa zai yi takara sai a ce a kaza kaza an ta suka to in mutanen kwarai yanzu da alatattu an an an ce siyasa sai an ji damuwar su kunya mai wanda ya tanadi ƙarya ya tanadi cin amana ke to yanzu ana son masu amana su zo su canza kuma da a gagara shi ne na kawai sai abar ma lalatattu su dinga cin karen su ba babbakar don malamai sun zo su takara ta a su kuma can nasu malamai sun zo su yi masu karfa musu gwiwa saboda haka yan uwa wannan wallahi abin kunya ne ga musulmi da ke to ɗan mutanen kirki ba su zo su gyara ba to yaushe kawai shigar sai abin lalata su yi ta barna ya kamata mu aka mutane kenan kai mutanen ƙwariyar su dawo su shiga siyasa su zo a dama da su da haka da haka wata rana kuma sa a ƙarshe abubakar gumi allah shi kansa allah gafarta masa lokacin da musulmai a arewa ba sa shiga 'yan sanda ba sa shiga soja domin a ɗabi'a su kafirci shiga ɗan sanda kafirci ne su za so da kafirci ne amma sai rikici ya kawai tsakanin musulmi da arna su a za a tura 'yan sanda in an tura 'yan sandan arna ne su suke ƙara ma kashe musulma ɓarnar da ba a yi ba da su wancan annan ba su yi ba farar hula yanzu kuma su 'yan sanda za su dinga kashewa ko kuma su dinga turo arna su ce ga suna guri kaza tunda su suke yawo ne su kushe ku kewa ta sai su idan uwar su yi kunnen uwar waccan sai su shiru su yi samula an na su kashe musulmi su masu ƙara kashewa adadin da ba a kashe ma su suke kashewa haka in soja aka turo sojojin arna ne su suke ƙara kashe musulma yanzu ka diba wannan da cijo da allah sun yi basira da tunani sai yake wa'azi da sai yake cewa ku sa ƴaƴanku su je ku shiga ƴan sanda ku shiga sojoji sai ana karfa mala a ce mala arnanci ne kafirci ne ake kaza kaza dokokin ba su dace ba kaza sai mala ya buga musu ba misali ya ce salon gar gidanka shantan gidanka in ta cika daga waje zaka kwashe ta ya ce sai an shiga ciki ko sai ka shiga kaji abin da kashin ko zan kwashe kashin ko in salon ta cika ba sai an shiga cikin da ba ake kwashewa kenan ayyar sai an shiga an damu duka kashi tuba a hurtar sanda ko ba ka ba kenan sai an shiga cikin barna tukun za a jihar barna ya ce to haka yi kamata ku shiga shi kenan allah sun ya mutane suke ganewa ake ta sanya 'yan sanda ake ta shiga 'yan sanda ake ta shiga soja sai ga shi yanzu kuma da mutanen arewa suka yawa a cikin soja suka yawa a cikin 'yan sanda kaga sai aka samu sauƙin abu ƙarshe wannan arnan ma obasanjo da ya zo shi ne ma yi ma kusan sojoji da yawa na arewa manya-manya janarar jori wajen mutum saba'in ya musu ritaya don bakin ciki kaga da aka shiga sai aka samu sauƙi tun da kaɗan kaɗan ana shiga har aka sai aka yawa to haka mu ma sai yanzu an dawo musulman kwarai mutanen kwarai suna shiga siyasa ana takara a ga gwamna an ne babban mai tafsirin alkur'ani ne wancan ma can shine wancan ma shine yanzu dole wannan iskancin na yan siyasa ne sai a gyara duk wannan fasikancin da ne da kada da zalunci da ake in aka yawa yanzu farkon zuwa sunna ita ma da ba shi da ake a ce kaza ne hijabi wanda ta akai kafirci ne makarantar mata nan ta akai kafirci ne malami zai fita yi wa'azi ya ce kafirci ne hijabi yanzu kuma a cikin su akwai wanda isa ce hijabi kafirci ne makarantar mata ta akai kafirci ke fasikanci ake yanzu akwai wanda cikin su wanda isa ce kenan a wancan lokacin da Allah ahalu sun da Allah ba su dage ba suka jure suka toshe kunne ana zage su aka Allah cikin marigayi shaka malamin su sai ka yi ba da kai ba Allah da masallacin sunna farko na nan majima shi ce fara karantarwa karatu darasi a masallaci wallahi tun daga kawai ya fara karanta da natija a kawai a hannu ake babu muna yara mujin da qur'ani da kawai ana kafirci ana sallah zuwa suke harba kaba ana zuwa ana leka da tada a gaida ake harba kaba a ce ya yi haƙuri a ce ‘yan wuta a zage shi a yi kaza a yi kaza tun kuma a lokacin za a yi da an zo gidan da baki da da ‘ya'yan gidan da baki da za a zanna a kona ya yi haƙuri yau ga shi masallacin yaro ake darasi irin wani darasin da shi kaɗai tun da ake da magarba wani masallaci da ake karantarwa ƙalar lafa ala rasu sai ya fara a masallacin majima ana aka fara karantar da hujjojin sunna ya kuma gashi ta hanyar sunna a lokacin daga garin malam ɗan uwa suke zuwa hamsu salawat wallahi za a zo mutum ya sallah a zuwa jamfi ya koma daga birni allah ɗan birni haka suke zuwa su wasu jamfi hamsu salawat salloli guda biyar a nan majima a koma wallahi to ga shi ga shi da daga nan garin liman su ma za a je maje ma a can zaka je kai samu sarwa ba inda ahli suna je ya hamsu sarwa sai a maje ma ko ga shi wallahi hamsu sarwa sallar kuma wani abu da wallahi ɗan uwa kuma haka sallar asuba da su za a yi a maje ma daga birni mutum zai zo sallah asuba majema daga garin malam mutum zai zo sallah asuba majema daga nan garin mullar na tijar nan zai je majema sallah asuba shi kawai yin sallacin ahalus sunna a nan ba abin da bai gani ba makaranta nan ce farkon makaranta ta ahalus sunna da makaranta ta yara da ta mata shi har kafawa da'awa ana aka fara shi fara da'awa tubarki ya tattaro su imama daga baya ya shi ya shawo imam tuzo ana matashin shi ma da duka aka tuzo su ma da ya yan baya baya ma daga baya ma aka shawo shi yana ki aka kayo shi sa'ala da suka da ya shi yau ga yadda sunna inda bai haƙuri ba ɗan uwa na cijan nan ya ce bai rabu shi ma yadda ake zage ba za a zage shi ba kowa ji tsoro da suna ta ɗaru wallahi in ma ka ce ka je ka jiyo suna ka je saudiya ka kwankwado suna ka je najeriya ka kwankwado suna ba isa ka bayyana ta kasar nau'azi wallahi da kasan kwaya haka ake kawo shi kasar nau'azi eh ba ka iya bayyana ba ba ka isa ka bayyana suna a garin ba sai da malamin tsoro ya fito ya ce ga su wata latin suna ya kafa ba Allah shi kansa Allah gafarta masa yau kuma yau masallacin halu suna guda nobare talatin ba wannan ni na ba a kusa yi wa mun kai sa na juma'a ma kadai sun ba shi masallacin halu suna da juma'a kadai a wani da na halu salawat sun fi sarki na manta lissafin da ƙarshe wanda kuma a lokacin sunna juma'a ce muke so miwa aka yi bala'i aka yi yaƙin aka yi fito na fito za a kashe tun da kasha a lokacin yan kasha su ne yan zafin da suka ce to juma'a ne ta za'a nan latija suna ce a ɗan haƙura ji a ɗan suka ce ina matasa yan gaba gaba gaba suka ce kai a ne can ayi to kai inda ita kuma ta sha ta to ta Allah inda ba a jajirce ba da sunna ta bayyana to haka al'amari kun ga malam gumi Allah ce kansa gafarta musu haka ya sanya ƴan uwa a shiga soja a shiga ƴan sanda yau gashi alhamdulillah ana da manyan komandoji manyan sojoji musulmai da duk babu su to haka ita ma wannan siyasar in muna so mu canza to dole sai mutanen fari amma wai kaga musulman sai ne malami mai tsoron Allah ne addini yau da asali amana ko ba komi ne ya fi matsiyacin ɗan siyasa na mutum goma to amma ya fito takara ana kan zagi to musulman ne suke zagi amma kwastono suka shigo suka yi takara rabar rabar amma ba taɓa jin kiristoci suna zagi suna jami'a malami zai shigo siyasa ba sai a musulmi to mai sa ake wani na to in ba su shiga suka gyara ba zai gyara to saboda haka ayi hakuri mutanen kwarai su fara shiga a dinga shiga da kadan kadan yanda kuga sunna da kadan kadan ta zo ta mamaye yanzu ka zo da da ci ake ɗan izala ya kawo nono ya ba uwarsa ya kawo jaki ya ba uwarsa yanzu mutum ya zo na faɗin wannan tatso da ma me za a ɗauke shi wanda ma ɗan adam ba zai ta kai wannan mahaukaci ne an fice gudu to sai ayi hakuri to haka yanzu su ma ayi hakuri a zo a ta shiga siyasar nan da kadan kadan wata rafa almani insha Allah a kore mutanen banza mutanen kwarai su kawo shi hukunci ta Allah ya yi na ga an tattara Qur'ani to kenan lokaci yayi kenan inda aka karanta nan zan tashi aya ta 90 da wanda tara da tarko ta kuma tara tara ne ko insha Allah to Allah kai insha Allah Allah saka da ni eh a ta kuma tara tara wal akad an zanna ilayka ayatun bayyana eh ita zan tashi akan ta insha Allah Allah kai kuwa Allah saka da ni insha Allah da kuma ma godiya da fata mun kan dadi da Allah ta rabu cikin lafiya amma kuskure Allah ya mana bukatun da ni Allah ya amsa Allah ma hadina fi ma hadai wa atina fi ma عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا بما تجعل عقدين اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولانا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مساك الله
Yawa Allah saka da ake Thank you.